أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد المجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن كتابه العظيم رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لبذريتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائل شرابه سائل شرابه وهذا ملح جاد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم jiya mun kwana a ayan da take cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah subhanahu wa ta'ala ya fadakar da mu cewa shaydani makiyinmu ne kada mu kuskura mu mu kusance shi ko kuma mu yi tarayya da shi ma'ana mu bi lammana shi to duk lokacin da mutumin da ya dau shaidani baya tunawa da Allah ya nisanci ambaton Allah a cikin duk abin da yake yi ambaton Allah an faɗa ba wai ka ambace shi haka a harshe ka zauna kana ambatonsa a harshenka babu shi a zuci babu shi a gabobi babu shi a cikin jini babu shi a cikin ɓargo babu shi wanda ba zai yi ba shi mutumin da yake ambaton Allah ko yau da yaushe wanda Allah yake cewa يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ذاك يولن كنكلوجين دس يذكرون الله قياما ما لا لوكسين da suke tsaye kasuwanci suke yi suna tunawa da Allah karatu suke yi suna tunawa da Allah karantarwa suke yi suna tuna da Allah siya suke yi suna tuna da Allah sayarwa suke yi suna tuna da Allah kira suke yi suna tuna da Allah sakau suke yi suna tuna da Allah jima suke yi suna tuna da Allah duk da abin da mutum yake ko ta sana'a ko ta magana ko ta meye yana tunawa da Allah ya ɗauki wannan abin da yake yi ibada ne yana tunkaran Ubangijinsa ya bashi ladar abin kuma ya zama masa abin kufuta gobe makomansa. Saboda kun san shi musulmi duk abin da yake yi, duk musulmi duk abin da yake yi ya ɗauke shi ibada, saboda me, saboda shi musulmi duk abin da aka sa shi ya yi in ibada ne ko da duk ɗan adam Allah ya halice mu saboda ibada ne bai halice mu saboda wani abu ba amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana duk abin da muke yi fa ibada ne shi yasa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni to ma'ana kai musulmi ka dau duk abin da kake yi duk abin da kake faɗa duk abin da kake bayarwa duk abin da kake yi ya zama ibada ne wa jikatin kari Allah da shi domin ya saka maka komi kankantan abu karka raina saboda Allah subhanahu wataala yake cewa la yazlimu miskala zarratin fil ardi wala fis sama Allah baya zalunta bayinsa a doron ƙasa ko a sama da ayyukan da suka yi komi kankantanta ko ma gutsuren zarra ne ba zarran ba ba ko gutsuren zarra ne Allah ba zai cuce ka ba za ka je ka tarar da ita khairan khairan sharran sharran ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره to domin haka duk abin da kake ka guji shedan idan ya za ka guji shedan ba wai kana kana ganin sa ne ai ba ka ganin sa ko kana ganin sa huwa yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawna huwa wa qabilu yarawnakum min haythu la tarawna su suna ganin ku amma ku ba za ku gan su ba to me zai zama ya zama kullun kana tare da ambaton Allah kamar da na faɗa ba ambaton harshe kadai ba ambaton harshe ambaton gabobi ambaton jini ambaton zuciya ya zama kalbuka khalin illa bi zikrillah subhanahu wataala kamar inda hadisi ya zo manzo Allah yake cewa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa min zikrillah illa min zikrillah duniya tsinanna ce abubuwan da suke cike wa tsinannu ne shi yasa sai ne sai zikirin Allah shi yasa an karo ki Allah kadai da aka roki Allah duniya kadai to baka da rabu a lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya wannan domin haka ya zama kana ambaton Allah ne a komai idan ko ka nisanci Allah ko da gabarka ko da ɓargonka ko da jininka ko da zuciyarka ko da tunaninka ko da komiye ɗinka abinda ka nisanci Allah da shi shedan zai cika gurbin shi yasa Allah ya ce wa man ya'shu an zikri rahman nuqayyidu lahu shaytanan yakunu fa huwa lahu qarin dole ba za bar ka haka ba sai an kawo wani abinda an cika wannan gurbin to kai tabbatar cewa gurbin ka ko shi ka cika da Allah shi yasa Allah ya ce mu'minan kwarai sune wa waɗannan da yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقفقنا عذاب النار to wannan su ne wanda muminan kwarai wannan allazi ne bi tunan li rabbihim rukka'an wa sujadan ma sujadan wa qiyama wannan su ne musulmin kwarai wannan su ne muminan kwarai wannan su ne yarisunan jannata wannan su ne muminan da gobe kiyama suke gadar aljanna su jike su shige ta to domin haka zikiri kamar inda muka ga muku zikiri ka yi shi da komai ɗinka komin ka ya zama kana zikiri komin kana zikiri ba wai kaɗai kana ihu kana gumi kana kazami kana kazanta kana kaza ka ce wai komin ka kai zikiri a ba haka ba wannan ma ba ki ba amma ya zama zikirin nan kana shi saboda Allah ka tuna shi lokacin da kace la ilaha illallah ladin la nafiya ne mene yayi nafi yayi nafi me illa din na isbat ne mene a tabbatar dole ka san me aka kore me aka tabbatar duk da aka kore wani abu sai an tabbatar da wani abu ba zai yi a kore wani abu kuma ba a tabbatar da wani abu a gulbinsa ba ina ji an gane to wannan shi ne abinda lalle-lalle ya kamata mutum ya yi ya guji shaidan inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizba duk masu goyon bayansa shine hizb dinsa ma'ana yana su- masu goyon bayan shedan masu yin abin da shedan yake so na daga sabon Allah kowane iri ƙanana ne manya ne fitattu ne koyoyu ne dukka ka guji har koyayye karkai wasa akwai ya- a- sa- sabon Allah manya-manya boye mutane ba su sani ba yana bata mutum aiki yana bata akwai su ba ganin su a fili mutane yawanci suna ganin kaba'ir wai na fili ne kawai zina luwadi madugo ƙarya a cin amana menene wannan shi ne suke ganin kamar a shi- shi ne a me yake da suna sabo amma ina girman kai ina yi da mutum giba ina hasada ina abubuwa ga sunan iri-iri wanda ake yi saboda a yana, yana kai mutane cikin manyan zunubai to dole ne ka zama mukhlis ga ga ubangiji ga baki daya duk abin da kake yi ka guji duk abin da mara kyau ka zama kai abu mai kyau domin ka tabbatu a wajen ubangiji bawa khalis wanda ubangiji yake cewa in ka zama haka to kafi karfin shedan sai sai ce illa ibadiy minhum mukhlasin idan ka zama abdullahi khalisan zahiran wa batinan ka fi ƙarfin shaidan shaidan nan gaba ba abin da zai yayi maka shi kenan ka fi ƙarfinsa to yau za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala allazi na kafaru wanda suka wanda suka bi shaidan ba su gaskanta Allah da manzanni ba ba su yi abin da Allah ya aiko da manzanni a kai ba ba su tafi da abin da littattafan Allah suka kawo da babban su Qur'ani ba waɗannan haƙiƙa lahum ya tabbatu gare su azabun shadidun azaba madawamiya mai rarraɗi kwa sosai wallazina amanu amma waɗannan da suka kaɗaita Allah suka gaskanta mazanni suka yi aiki da littattafan da Allah ya saukar wayannan wa amilu salihati suka aikata ayyuka na gari lahum maghfiratun wa ajrun kabir hakika waɗannan suna da za su samu hakika waɗannan suna suna da lada a wajen Allah hakan nan za a saka musu da gafara sannan a ba su babban rabo gobe kiyama kasan kamar inda masu malaman fikin suke cewa ba aiki sai da niyya aiki ba zai inganta ba sai da niyya niyya ba zai inganta ba sai ya zama an hada da aiki aikin kuma ba zai inganta ba sai ya zama sale sai ya zama sale ba za a karbi aikinka ba sai ya zama aiki sale sai ya zama wa amilu salihat shi yasa dole aikin iniyaka a samu niyya da fari innamal a'malu binniyat haka Allah yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin a cikin niyan sai ka samu ikhlasi ikhlasi ba zai inganta ba ba za san kai din nan kana da niyya mai kyau ba sai ka aikata mai kyau shi yasa Allah yake cewa amilu salihat sai ka aikata ayyuka mai kyau amma ka ce a ni ai zuciya ta mai kyau ne do ko da aiki na ba mai kyau ba ka ji zai tabbata me zuciyarka mai kyau aikinka ba mai kyau ba a zuciyarka ma ba ta da kyau saboda aiki tarjiman ne na zuciya tarjiman ne shi yake fassara abin da yake zuciya aha shi yasa manzo Allah yake cewa man hamma bil hasanati wa lam ya'malha falahu ajrun wa man hamma bi sayyi'atin wa lam wa man hamma bi hasanatin falahu ajrun wa in amilaha falahu ashra hasanatin ila saba ila sab'ina ila sab'mi'a ila adafin kasira wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamila me yasa ba saboda niyyar sadin bane saboda rashin aikata aikin saboda aikin asha ne aiki mara kyau in ka bar shi Allah zai baka gurbin wannan aikin da ka bari mara kyau saboda shi zai baka lada sha sai ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayi'atikum idan kuka guje ma manya-manyan kaba'ira da nake hana ku gare su kuka guje musu to ba ku san ƙananan laifukan ku ba tare da kun sani ba ba tare da kun nemi gafaran ba ma an kankare muku shi za a kankare saboda ni baka fito da azahira ba baka fito da alfasha fili ba saboda in ka fito da alfasha fili ai kana foron wansu ba su yi kenan kana suka bata mantakewan musulmi shi yasa ah babu gani me yasa idan misali mutum yayi zina Allah ya ce kar a kyale shi inda an tabbatar falle shi da azaba kuma ta'ifatu min almu'minin me yasa saboda ya zama izina ga saura in ba ka ba da zashi kawai a gidan malam ko a gidan sarki ai kusa bulala ya tafiyarsa ba ai ba bulalan ne ake bukata ba ba bulalan ne magana ba yi masa a fili din izina ne ga wani wanda nan gaba shi ma zai tashi ya ce zai irin wannan abu amma haka bar society kamar da yanzu muke a society mu na Najeriya society na kafirci wanda muke amfani da constitution na kafirci an kama mutum da laifi sai a ce wai without menene evidence ai kaza kaza lauyoyi su tashi su yi ƙarya su haɗa akwai da babu su ce samsarki kaza sakin layi kaza turawa kaza na aikin kaza final court ɗin kaza menene court ɗin gobe za su su tafi layi raye in sun tafi su a gani eh a antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya wa man yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah sa san gobe kiyama duk wani lawyer da kawai ƙarya yana ta amfani da ƙarya ƙayya ƙayya ƙayya ƙayya to wallahi zai faɗi gaskiya zai faɗi gaskiya ba amfani ka je ka haɗa ƙarya da gaskiya yanzu ga shi nan ba an yi zaɓe ya wuce ba kowane loya ya kankare bakinsa yanzu suna nan suna haɗa kundin ƙarya wanda za a sa farar igiya a wuya a kawo wani soso na wanka ne ba sani ba kuna an daura kai a ji ta ƙarya ana kaza kaza ana ta da jijiyar wuya dole sai an mayar da ƙaryar nan ta zama gaskiya kai kuma kana jin daɗi an baka ƙarya to baka san cewa wuta aka yanka aka baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la Allah yatini isnan wa yakunu ahaduhuma aladdu khisam min al-akhar وإنما أنا بشر أبطأ له ليس بحقه فليعلم كل من وصل إلي وألد خصامه وقطعت له شيء غير حقه فليعلم أنني قطعت له نار جهنم من ذلك الدب متبن دا يتزي متبن يوكو غبانا ɗayan ku ya bi ɗaya iya magana ya fi ɗaya laulaye magana shine aladdul khisam aladdul khisam shine mutumin da ya kwanta ya jera maka magana da kirka gane gaskiyarsa da ƙaryansa ana ji ko to idan aka yi yace za ku zo mun ku biyu ɗaya aladdul khisam yana da laulaye magana ɗaya kuma bawan Allah ne bai san komai ba bai da wannan fasahar yace zai yi ni dan adam ne abin da yazo gaba na ne zan yi aiki da shi sai in yanka dan iya maganarka abin da ba haƙƙin ka ba in baka ya zama naka yace to ka san wutan jahannama dinka ne na baka to su ma yanzu suna jin daɗi suna shirye-shirye suna shirye kuɗaɗe da yawa wayansu su ɗauka cikin akwatin jama'a waɗansu su je su ɗauka in akwai akwatin su in babu suranta suna jiran a ji a yanka musu wuta a basu a yanka musu wuta a basu domin su samu kare yana gudu a gabansu yawon yawon yawon yawo yawo yawo shi ne bukatun su kawai ba komai bane wannan motoci karnuka wanda suke kukan nan masu jan wuta da shuɗin wuta da menene din nan to ba san ko waɗannan ba za su yi amfani gobe kiyama ba wallahi ba za su yi amfani kiyama ba za mu mu dai mun faɗa aikinmu dama ballin ma unzila ilai mu kuma dama an ce magadan Allah wakili ne na annabi za mu gaya maka abin da annabi ya faɗa kai aiki da shi oho ba kai aiki da shi ba ka je ka ɗaura faɗa kai da Allah fa'azinu bi harbi min Allah wa rasulihi duk wanda ba aiki da abin da Allah ya faɗa da abin da annabi ya faɗa to ya san gobe kiyama shi da wai za su yi faɗa shi da Allah da annabi fa'azinu bi harbin min Allah wa rasuli ku shirya ma yaƙi tsakanin inji Allah tsakanin na da ni Allah da manzo na da ku mu ga waye ke ci nasara akufarukum khairun min awlai am lakum bara'atu fi dhur sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur ina ne a wannan wajen wasa'atu maw'iduhum wasa'atu adha wa amal yaushe ne za a yi wannan yaushe za a san cewa ku farukun khairun a constitution kun khairun abin qur'anil karim wa sunnati rasuli khair yaushe za ku san wannan yaushe za ku san wannan din a wancan rana sai ku zama jamwai wallunatu maw'iduhum ila ne sa'a wal maw'id kuwa adha wa amal to domin haka innal ladzina amanu wanda suka bi Allah suka kaunaci Allah suka yi aiki da abinda Allah ya faɗa wa amilu salihati suka aika kyautata niyya suka yi ayyuka nagari lahum gare su ya tabbatu maghfiratun kankare zunubai Allah zai kankare musu zunubai cat gabaki daya wa ajrun sannan ya ba su babba babba kabir ajirin sakamako babba kun su abinda Allah ya ce babba ba karamin abu bane aha kamar yanzu ka je ka samu wani dan kasuwa karami haka mai sayar da teburi sunansa me dan kasuwa indimi Muhammad indimi kuma dan kasuwa ne wanda yau duk garin nan duk sai lance ba wanda ya kai shi kuɗi to to kajojin indimi ya ce kaje ka yi abu zan baka babban lada idan mai teburi ya ce zan baka babban lada wanne ne babban lada a ciki eh wanne ne babba ai zaka na indimin dama abin da zan yi tunani za ka yi tunani shi wannan mai teburin da kansa da matarsa da yansa mazan sai su tukuna abu ah to wanda har indimi ya ce zai baka babban lada ba zai baka kasa da miliyan goma ishirin ba ko ba haka ba ba ba da kasar haka to in ya bai baka kasa da miliyan 20 ko 30 ba wannan kuma duk ya nisa bai wuce 100 ba ya zai baka ciki wani abu to kamar haka ne wallahi masala misali ne nayi muku dan litakribil ma'ani ila al-azhan dan ku gane in ba ka ba Allah ya fi kalbin a misalta shi da wani abu Allah ya fi kalbin a misalta amma shi da kansa ya ba mu izini mu rinda misalta wani abu da raba masalan shi ma yana gaya mana dalaba masalan dalaba masalan duka yana ba ku misali yana ba mu misali somin mu gani to domin haka Allah zai in kana so babban rabon nan na Allah to ka bi Allah in kana son gidajen nan masu kyau wanda aka yi su da lu'lu'u wal mirjan wanda aka yi su da zahab asawira min zahabin wa fidda kana so wayannan gidajen to fa ka bi Allah gobe kiyama ka samu ko kuma ka ƙi ka nemi gidan siminti wanda aka yi da kayan da menene na duniya mai zabi ka mutu ka je ka shiga kabari uwar zabi kenan kana shiganta sai ka kwari ka rasa daga ina suke zuwa ko ana uku kai a ciki in an bude ka matarka da da kuke kwana a mayafi ɗaya ita ce za ta fara gudun ka ta ce a mutum ya mutu da kwanan ku ba matarka da da ku kyale jiki ku kwanta ita ce za ta fara kinka dan doyi da kake tare da shi me za ta yi ma a to haka ne duniya kenan domin haka mu aji hankali mu guji shaidan mu yi aiki mai kyau amma muka ki to ma ji in mun ki jin bari to ma ji oho in ji bahaushe na
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون afaman zuyina lahum su'u amalihi fara'ahu hasana shin tambaya ne anan istihamu tawbihi inkari ma'ana babu batacce irin wannan mutumin afaman zuyina lahu su'u amali shin mutumin da shedan ya kawata masa ayyukansa na asha fara'ahu hasana ya ga waɗannan ayyuka kyawawa ne masu kyau ne shin wannan wannan mutumin yaya wannan mutumin karka damu yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha Allah da ikonsa wanda ya bai- ya ki shari'a to zai bata saboda haiki hanya biyu ne wa hadainahu وهديناه نجدين إما شاكرا وإما كفورا aiki hanya biyu ne ba hanyar ɗaya ba ne kuma hanya ɗayan ya zana maka haza firafi mustaqima fata biyu wala tattabi usubula fata farraka bikum an sabili la haka manzo Allah ya zana ƙasa tawi yana cewa ya zana dogon zane sai ya fitar da kananan abin nan akai yace to wannan shine hanyar Allah mustaqim wannan kololo kololo kololo duk inda ka kauce to fa zaka je kai karo da abin da ba ka so shine subul din shi yasa zaka ga koyin shi haske ɗaya ne amma duhu ba ta da yawa zaka shiga duhu shi yasa Allah yake cewa minaz zulumati ila nur ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يخرجه من الايه من الظلمات الى النور saboda nur din tsaye ne zulumat din suna jewa akwai wajewa zuluman ne kai kana zaton ba zulum bane a ce zuluman ne a ai na samu kuɗi ai kaza in na samu sarauta ai kaza in na samu ilimi ai kaza in na yi kai samu ƙarfin jiki ai kaza in na yi kaza ai kaza in nayi ƙarya kaza in nayi kai kawo kaza in nayi gulma kaza in akwai zulman babu haka ka ba'd ka kana hada zalunci da duhu da duhu duhu da duhu duhu da duhu har ya zama zulmatin babu hafa ka ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور duk wanda bai bi hanyar hasken Allah ba to ba zai samu wani haske ba don da ka bi hanyar Allah ka bi abin da Allah ya faɗa ka rabu da duk wani shirmin banza kamar da na gabu yau gashi nan dan rashin bin hanyar Allah ga zunubai da yawa a ƙasa amma kai magana suka ce wai constitution yana ya ba su gata ya yi menene mai zina za ce constitution wai ya ba shi da yankin ya yi zina ko ba ka bane mai liwadi ana cewa wai har constitution ya ba shi daman ya yi liwadi mai madugo za a ce constitution ya ba ta daman ta yi madugonta a mai shan giya constitution ya yarda masa ya shan giya mai sata ma constitution ya yarda yi masa sata ya mana wani su tun shiga ya kai sata in ba ka ba mutum ne gashi nan ana gani watakila gidan haya ko kuma an gidansa ne ma sirri bedroom ba wani mai kyau ba ne yana da wata karekare motarsa guda ɗaya wata gidan yana da shi daga an ji an ba shi wani ofis na jama'a ka zo da shekara biyu ka kalle shi ya tankara gida wannan gidan ya kai salararsa na shekara hamsin to da salar ya tara da salar ya tara mutum ya gidan miliyon 500-600 wani irin salar da kake ɗaukar miliyon 600 shekara nawa in 5,500 ake baka ɗan dubu biyar miliyon biyar biyar ne salarinka a shekara na za ka tara miliyon ɗari biyar ba ka ci ba ka sha ba ka kyautarwa ba ka ba bukatar matanka ba ka yi kwami abinda hankali yawan zai ɗauka ba ko ba ku ba ne amma za a ce ai daukan ƙasa ba shi ‘yancin neman kuɗi ya ba ka ‘yancin neman kuɗi amma ya bai ba ka ‘yancin sata ba kun za ku abu daya yanzu ba duk mutane da suke ake zaba kasan nan ko shugabannin kasa ko gwamnoni ko ministoci ko komishinoni ko senatoci ko house rep ko house of assembly ko waye muhammade duk wanda suke rantsuwa da qur'ani kun san wannan rantsuwa da suke yi damfara ne Allah damfara ne kun san abin da suke saboda constitution ya fassara cin amana ba wai satan kuɗi ba ne to su kuma abin da za su faɗa ba za mu ci amanan ƙasa ba babu ba za mu yi sata ba babu shi ba za mu ci amanar ƙasa ba domin me suke waɗannan constitution wai amanan ƙasa ka ɗauki asirin ƙasarku ka ba wata ƙasa shi ne cin amanar ƙasa a a fasarar constitution ba cin satar kudin waves na ƙasa ba shazar ba sai ka gawo lokaci ba abin da yake samun su mutane suna ta tambaya su ɗauki ƙwa'ani ko ba su hauka cewa ba su a aiwai ba za su ci amanan ƙasa ba amma kudin ƙasa za mu ci sai dai abu ɗaya ne wanda suka ranta a kai suke ƙarya za a kama su a kai za su rantse za mu yi aiki without fear or favor ba tsoro ba son kai wannan kamfariya ne zai yi ba tsoro ɗin saboda suna da polis da ƙaton sandansa ko kuma bindigarsa suna da soja mai ak-47 ɗinsa da yugoginsa suna da dss suna da bindigoginsu suna da jan wuya suna da ato da gora suna da wane suna da wannan zai yi tsoro ɗin babu shi wayanda za su ƙare amma febin fa son kai fifita matarka akan saura matan ƙasa fifita ɗanka akan saura 'ya'yan ƙasa fifita ɗan uwanka akan saura 'yan ƙasa fifita baka ƴan kawai wannan bayina wannan ɗin wannan ma kawai an tambaye ka ya yi ka wannan ma kadai ya tambaye gobe Allah kuma su san cewa wallahi wallahi kun ga zaman mun nan zuwa masallacin nan a yammacin nan gaskiya ne ko ƙarya ne ko nake tambaya muna nan yanzu a zaune ko mafarki muke eh to wallahi tashin kiyama ya fi wannan gaskiya tashin kiyama ba gaskiyan faruwan tashin kiyama ya fi zamanmu nan gaskiya kuma za a yi hisabin nan gaskiya ne kuma za a saka din nan gaskiya ne kuma cewa la yaqfa ala allahi shay din nan gaskiya ne kuma cewa Allah la yuzlimu misqala dharratin fil ardi wala fis samai gaskiya ne cewa zai ma hisabin nan gaskiya ne domin haka wallahi mu ji tsoron Allah kowaye shasa Allah ya ce gabaki ɗaya kwace kwan ɗinmu ba sarauta ba malanta ba dan mai kudi babu wannan babu wancan gabaki daya yace tubu ila Allah jami'an tubu ila Allah jami'an la'allakum tuflihun gabaki daya ba saboda dukkanmu muna cikin laifi Allah na faɗa cikin hadisin kudusi innakum tuqti'una fil layli wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ku dare da rana kuna cikin zunubi ku nemi gafara gafarta manzo Allah ya ce kullu ibni adam khata wa khayru khata'ina tawwabun duk dan adam duk dan adam yana da kuskure mafi ingancinsu shi ne mai yawan neman tuba kai ko ba ka da zunubi tuba wajibi ne a kan tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da zunubi sam Allah ne ya tabbatar bai da zunubi ko me ma abin da yayi kamar ana ganin laifi ma sai Allah ya ce masa afallahu an afallahu an lima ba'alta kaza sai ya gabatar da yafiyar tukunna za a tambaye shi abin da ya yi din kaga ba za amma kai ne me za a tambaye ka sai ya tambaye ka yanzu ka ajiye dan ka ma laifi me za ka zama kai dan me ba na hana ka abu kaza ba dan me kai tukunna za ka ce in ya nemi tuba ka yafe masa to abu manzo Allah ba ga masa laifin ba sai da aka ce masa afallahu anka li ba'din talahu afallahu anka haka Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara amma duk da kaman Allah yana ce wallahi fa inni la'alamukum billahi wa akhshakum minhu bayda anni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 70 marra fi riwayat bukhari wa fi riwayat muslim 100 marra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da fa gashi garanti ya samu inna fatana laka fatanu an bude maka budi bayyanan na shiga kawai shiga kawai shara ba shanu ha domin ne yace mun yafe maka in ma da kai laifi gaba da baya balle manzo Allah bai laifi ba laifi manzo shi da kansa abinda ake ganin kamar malaibi misali yaro karami in ya ya bude al'aurar sa laifi ne laifi ne yaro mai shekara bakwai haka ko eh yace wata rana so daya ana gina Ka'aba ina yaro mai shekara bakwai ina taimakon a amamina bafannina na ga ɗan wani yara suna ɗaukan rigansu su ɗaura kafaɗa don in sun aje dutse su ji ciwo na sun kuya na kama bakin riga na ta ƙasa zan daga sai wani abu ya buge ni ita bar riganka ɗauka sake daga riganka wannan ma bai yi ba to amma duk da haka kai kai kankan kai tunanin cewa manzo Allah yana zunubi wallahi huta zaka shiga in baka tuba ba wannan ba wai faɗi ba ne haka na ki faɗi manzo Allah yi wa matansa ilayi kun san ilayi a yayyaki kafin dama yanzu mata ba abin da suka sani wai su suna yaki mace bai kamata ta yaki ba wa ba ta izinin yaki namiji ne zai yaki namiji shi ne zai yaki a je a yi masa sulhu a kawo shi ba mace ce kin kai har kai yaki yaki ne in kin yaki ki tafi wani karki Allah in kin yaki ba ki sauka lafiya kai ne namiji aka baka izini yaki in ta yi ma nushus ta yi ma girma hali mara kirki kai mata wazi in ta kifa ka kaurace mata kai mata yaki na kai mata duka da fari foro idan ba ta yi ba na uku ne fahjirohun na filmasaji ita mace abin da aka ga mata in ta ga mijinta zai yaji maza ta yi sulhu ta neme shi su yi wa in imra'atun خافت من بعدها نشوزا أو إعرادا فلا جناها عليهم أن يصلها صلحا بينهما صلحا والصلح خير وبلغت الأنفس شوحا duk da an san cewa haka ɗin mace a girman kanta ba za ta yi ba Allah ya ce hakan ya fi miki duk matar da ta ga mijinta yana so iraq ma na ya sake ta ko kuma ya yi nushuz zai mata yaji to maza ta nemi sulhu maza an yi sulhu ha sulhu ba ta na miki ka je kai sulhu mace ba kada kada Allah ya tsata zawo mana a kai kada shan wahala ciyar da ita shayar da ita tubantar da ita kwanciyanta lajin labiyanta bukatunta bikinta menene dinta lallenta kizon ɗanta turarenta ne ne ba ka yi mata har danginta kana yi ta ce za a wurin da kanwarsa ka sha wahala kaninta zai yi aure ka sha wahala amma ita za ka aurar da kanwarka ba wahalar da take sha banda ta je ta wanke goma ta sa biyar ta ci to ta dawo ba abin da za ta yi in abin da akwai mace za ta kai wa wajen bikin ‘yan uwanka to a wajen ka za ta karba to duk ba uwa ɗaya bace waye ya kai da kai ‘yarta kun haihu tare za ka aurar da ita a wajen ka tana karban kuɗi ta siya kwano a wajen ka za ta siya cokali kuma ta zo ta ce wai ita ce ta haɗa ma ‘yarta ta fiye masunanka ba za ta ce ga abin da babanta ya taimake ni na kawa ga kayan da uwarta ta fitar uwar me ta yi ta fitar yaushe ta fitar duk mutum kana yi mata irin wannan abu in tana nufin tsakanin cinyarta ne tana jin daɗinka ita ba tana jin daɗin tsakanin cinyarka an neman nan kullum sai ta mallake ka a banza a wuri duk wannan shirme ne Allah ai rashin bin ka'ida ne na Allah mu muka abin nan manzala da ya yi layi din kuma ba wata hudu Allah ya bamu ba wata hudu ya bamu mu yaki in ba ta daddara ba ba sake ta wata hudu wallazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur tarabbusu eh zan ba su amma yau akwai ne wajen daga kai ne suke jira ka je ka jawuta karka damu mai duk wannan shirmen shi ne rashin bin ka'ida ne inda muna bin Allah wallahi mata karya suke zuwa eh matan manzo Allah da Allah ya ce kai kar su dame ka mana suna damu manzo Allah kudin jafa ne yau gida ba kaza kaza za mu je da suka dame da yace kai kai matan yace ka kira su tambaye su man min kunna turidu Allah wa rasula wa dar al akhirata fa inna Allah adda lil muhsanati min kunna ajran azima wace take son duniya kudin biki ha ba zaman gidan miji ba kudin zuwa biki da kudin ajo da kudin da za a je wa mai rawa da mai kida to ba su wani abu fasari ko hunna sarahan su tabi so kalabiya kuma mu waye muka ce mai koyi da shi waye muka ce mu aka ce mai koyi da shi rasulullah wala ku fi rasulullah manzo Allah yana ilahi kai ka zo za ka yi ilahi ba kaga ba bawo mace kana da Allah ya ce ya kuri menene kada Allah ya sa ta ya kuri manzo Allah matan ne ba su suka ba shi hakuri eh kuma Allah in kai akwai dadi Allah na taba yajin sati biyu billahi na yi musu ilahi da yara na ku tambaya na kulle koba ɗan neman nan ni da su babu yaran manarar da Allah in na fito zan fito sai fito da kwano a zo nan kira yusuf in ba shi ya je so mu abinci na tashi in je in ci rufe kwasa ci bibi lahi da ji har iyayen su suka kira suka zo suka tuba suka hada da mahaifiya ta mene kai hakuri da zan kai su wata uku su gani daga daga baya ban samu wani illa ba ato duk abin da da wanda na ki din suka barka ba ta kwabu a ce wada ma miyau ai ka bi Allah za ka huta billahi da zai maka bi Allah ba shine mace za ta wahalar da kai kai da Allah kudi na zan cire auroki kuma ki zo kina mai iskanci aikin banza aikin wato sai ka ga malamai dan son mata manzala yana cewa iskin su bin nisa'i khaira fa innahunna ulitna min ad-dil'i fa inna ahwaja babi ad-dil'i a'la fa in mashaita tuqima hawkaza ka karanta wacce in ba ta bi mijinta bai ta za su shiga wutan ku ga musu mana eh kawai dan son mace kullum ku mata kullum mata ai su ne du'afa kai ba da ifa ne kai kana da kai kana kana kana kokowa da giwa ne kai ka ji nan can banza kawai zama ne a zo a zauna tare a gudu tare a tsira tare in babu wa in ya tafaraka ai Allah bai hana ba ko ya hana ya hana shi kane ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna fatalliquhunna li'iddatihinna wa'sul 'iddah wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وما قال لي شيء صدق الله ai musa gari ruwan wani suna da son bulbin ya karatun garda a wani ni ma tsohon garji no Allah shi gafarta malam shi wannan yace direba ne na Borno Express to to aikinsa shine kullum bulaguro eh ya kai mutane Kano wani lokaci zuwa Abuja ya je yana dawowa haka mm.
shin ya halatta wani lokaci ya bar azumi kuma bar azumi dole da zai tafi an yi dama ya fara na'am ba azumi ba na'am wayan kuntum ala safarin ne Allah ya ce ya ce mu haka a ka'idar Allah na'am akwai kuma hadisi manzo Allah an tambaye shi banu tayyib mutanen banu tayyib sun zo sun tambaye shi da lokacin tayyib suka ce masa amin birri amin birri as-sawm fi safar sai ya ce musu laysa minan birri as-sawm fi safar ma'ana hal min al-birri wa ta'ati Allah as-sawm fi safar sai ya ce musu laysa min al-birri wa ta'ati Allah a sauka fi safa sun sun tambaye su shin matafiyi ya yi azumi yana daga cikin kyautatawa da bin Allah ya ce manzala ce baya daga cikin kyautatawa da bin Allah kafin ta ko?
na'am in zai ya illa ya yi rika kwanakin in ya gama ya sha sai dai in zai iya ba zai ba shi wahala ba ya yi din ya bi wa an ta sumo khairun lahu na'am saboda girmama wata ɗin na'am Allah shi gafarta malam Hmm?
Ah,
a zai wata labarar da zai zai bai in bai safa sun dawa da na'am Allah shi gafarta malam a shi wannan yace shi a lebura ne an dauke shi a shago suna aiki to amma abin da aka sa shi yana yi shine a kowane buhun shinkafa suna cire kwano daya wani kuma kwano biyu sannan abin da suka cire kwano da ɗaya ko biyu sai a sake zuba a haɗa shi a haɗa buhu da shi yau ba a haɗa wani buhu da shi to hakan ne suke yi eh to shine yana neman shawara a gun malam yana fatawa dai yana shawara ne neman fatawa
to ya san dai wannan zalunci ne in ya ci gaba da wannan aiki haramun yake ci ya je ya nemi wani aiki ya ce wai rashin karfi ne ya sa shi yake wannan bai samu inda zai samu waje mai kyau ba a garinsu Allah gobe kiyama ba zai karbi wannan wuzuri ba zai tambaye shi fi ma kuntum me a cikin me ya me kuke aikatawa kuka zo kunna mustada'afina fil ard ai mutalaka ne masu karamin karfi ba mu yi waka ba ba za mu samu abin da za mu ci ba Allah zai ce awalam takun ardullahi wasi'a wa tuhajiru fiha dan garin ku dan garin mutanen banza ne masu cin haram irin wannan ba za ku tafi ku je a wani gari ku nema ba ka dauki example da ashabul kahf mana fitiyatul amanu bi rabbihim wa zinnahum hudan ai samare ne sun ga cewa wannan garin sai cin haram suke suka suka kaure ce kare ma yake cin haram kai zaka zauna da sunan wai kai lebura ne mai duk wannan mutta dalili ne na mutum soko ka zo kana yin abu don Allah zan yi aiki da kai ka bani gumi na ta ba za ka yi saboda Allah ba kana sa algushu kudin haram za ka karba ka ci ka je ka ba iyalanka su ci ka yi sallah ba karba ba ka yi azumi ba karba me ribanka la yuqbalu minka adlun wala sarfun mai cin haram ga shi hadisi manzo Allah ya faɗa mana rubba ashasa akbara yamuddu yadayhi ila sama wa yaqulu ya rabbi ya rabbi mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gunziya bil haram fa anna yustajab la ga shi hadisi manzo Allah ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma ataakum rasulu wa ma nahakum anhu na'am nan Allah shiga fata malam shi wannan yace ya dau azumin watan Ramadana ne to ya ki Allah ya taimake shi to a ciki kuma sai Allah ya kawo masa rashin lafiya ya bar waɗansu azumi ya daidai to yanzu kuma da ya samu lafiya zai tashi din sabon wani niyya zai yi eh to tambayar da yake kafin cewa- alfijiri zai niyan cika sauran wata
na'am a wajen maza maliki na'am tambayar amma dama wajen shafi'i kullum sai ya kwana da niyya kullum in ya yi niyyar kuna ba ya manta da niyyar alfijir ya fito zai yi azumin kuma wannan azumin babu shi in wata ya wuce zai biya na'am na'am dama tambayar nasa ah, in yayi niyya ɗaya yayi eh na'am kamar inda a farin wata mutum ya yi niyyar shi kenan na'am maza maliki haka ne na'am na'am sai addu'a
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا تعالى علينا سبحانه فاتح من da kuka iya kenan addu'a kan kunya